الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل جلاله هذا الحق على لسان واعوذ بك من الذين اضل واضل اضل واعوذ بك من الوكال من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها وامراه يكفرها فهجرته الى ما هاجر اليه اللهم لك الكل كما صليت بصيرتي وشرابي وسحري واصحاب النبي وعلى احنا تميما الحياه وبعد الممات بجاه سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه والهداه العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقولة والمنخلقة والموقولة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ومن عليكم بيتا an haramta a kanku albaitatu mushe wato cin mushe na haram shi ne abinda ya mutu da kansa wadan da jini wanda yake abin fitarwa wanda in an yanka dabba yake fitowa ko wanda in an yi rauni zai fito wanda yake fitowa halin yanka wanda duk Allah ya haramta hukuncinsa wala hukuncin zai an kuma hana an haramta mutum naman alhamsin da yanka ko ba yanka wa ma uhilla da ghairi llahi bihi da duk abin da aka daga murya da sunan wani Allah da shi shehu Allah kara masa yarda ce la yujzi bismi ghairi llahi hatta zikr rasuli hatta zikr rasuli muhammadin inda zai haramu har ka ambaci sunan annabi muhammadu yayin yanka haramun ne saboda ka kaga yanka hukuncinsa bismillahi jahilci ne a samu wani mutum ko son zuciya ko wani ganali na siyasa na addini a ce wanda ya ce musulmi ya yanka ka ce ba za ka ce ka musulmi ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya fada cewa man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana
فهو المسلم الذي عليه ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر الله في ذمته wanda ya yi sallah sallar mu wato wanda ya yi sallah irin sallar musulmi ya sallaci asuba raka'a bi akan lokacinta a zahar haka hudu la'azar haka hudu magariba haka uku isha hudu ina halin tafiya biyu man sallah salata da kuma ya zo sallah ya fuskanci kiblata da ya fuskanci alƙiblar to kaga ana yace wanda ya yi sallah salata sallar mu bai ce maka wanda ya yi sallah tare da mu ko wanda ya yi sallah a masallacin mu da duk wanda ya yi sallah irin ta musulmi man sallah salata da wanda ya yi sallah sallar mu ya yi ya to ya yi fuskanci alƙiblar mu sannan wa akala zibhatana ya ci yankanmu wanda ya ce bismillah zai ci to shine musulmin da wanda alƙawarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kansa kada ku warware wa Allah alƙawarin zamana kada ku taba Allah a wajen alƙawarin sa saboda haka hukuncin yanka shine bismillah Kurbi alaikum al-mayt wa damu lahum min zirin wa ma uhilla bi ghayri Allah wal munqaliqatu haka nan wanda aka makare ta har ta mutu ita ma ba za a ci ba walmar kuzatu haka nan wanda aka buge ta da sanda ko mota ta buge ta ta faɗi ta mutu ba za a ci ba wai mutuwar diyatu haka nan wanda ta gangaro ta gangaro ko daga kan dutse ta gangaro har ta faɗo ƙasa ita ma ta faɗo cin ta mutu ba motsi ba za a ci ba wannan dai haka haka nan wanda ƴan uwarta ta soke ta ta yi mata rauni raunin da ko an banta ba za a rayu ba to da ko ayyuka ba za a ci ba wa ma a kala subu'i sabu sabu sabu da abin da zakoka da kuraye suka kama suka cicci a jikin dabbar ko an yanka ta ko an banta ba za ta rayu ba to ko an yanka ba za a ci ba duk wannan ba za a ci su ba illa ma zakaitu sai wanda kuka same ta a cikin wayan nan wanda muka faɗa al-mukhaliqatu wal mawquzatu wal wal mutaraddiyatu wannan dai har wa ba ka sabu sai wanda yanka mana kuka same ta ha da halin rai wanda za ku za iya samun dama ta ɗan rayu don an samu ta da halin rai in an yanka za a ce a cikin wayannan masu wayannan abubuwa da muka ambata amma idan ba a yanka ba sai ta mutu a wannan hali ba za a ci ba haka nan idan wato masu wannan halayen duka abin da ake gane ba a ciki shi ne sai mu koma abin da mai musulma usali yake faɗa a maganar ya kace sahihu ha yakfi biha sayyidu dami wa quwwatu tahrik min sukuni wato dabba mai lafiya idan an yanka ta to idan jini ya zuba ko da ba ta motsa ba za a ci dabba mara lafiya kuma idan aka yanka ta aka ta yi motsi mai ƙarfi za a ci shi ne sayuwa ya fi biya sai dami wa kowace tarihi min sukun so da haka idan an zo an yanka dabba ta yi rauni aka zo aka yanka ta in an tabbatar da wunin da ta yi ko da an an yanka ba za ta kai ba za a ci ba amma duka wayannan muqabil mashhuri malamai suka ce idan dabba din ta kai wannan hali na gargara aka samu bata mutu ba aka yanka za a iya ci wa ma zubiya alal nusubi na taba gani a zamanin alƙalin fa'i yana alƙalanci a nan Allah gafarta masa ya masa rahama mota ta buge wata babbar akuya aka buge wannan babbar akuyar aka yanka ta aka kawo ta wajensa saboda aka sai hukunci zuwa kan cewa wannan yanka da wannan bugewa da mota ta za a ci ko ba za a ci ba sai ya ɗauki fatawar ya kawo wajen mala sai mala ya ɗauki wani littafi rubutu ne na hannu lokacin da suke ɗalibta ya rubuta wato ina nufin rubutun hannu ne muka ɗauko littafin ni na rike littafin muka zo gida alƙalin ba aka buɗe masa aka samu maƙabilin mashuri cewa wanda aka buge ta wanda an yi mata raunin da ko an batta tara an ko an batta ba za ka yayi ba amma dai an same ta da sauran rai aka yanka za a ci aka zo da wannan littafin ma na je karanta alƙalin fa'i ya dogara da wannan fatawa aka sayar da akuyar a mahauta aka ba masu kuɗi aka yi musu ciwo littafin rubutun hannu ne amma ba san littafin na amma dai na shaida ni da riko littafin wa ma su biya halar musulmi da kuma abin da aka yanka wa ma aka yi su ila ma zakai wa ma su biya halar musulmi haka nan abin da aka yanka a kan gunki ma'ana da sunan gunki ba za a ci ba wannan yana daga cikin abubuwan da wa'yansu suke ta dogara suke magana masu tsananin kiyayya a kan mawallin annabi sallallahu alaihi wa sallama su ce ba za a yi yankan shi yankan mawalli ba Allah kara shi rayun da da alheri yake so to akwai kuma sarkin fawa yana yanka saboda naira wannan kuma sun yi yanka saboda annabi amma sarkin fawa da zai yanka bismillah yace mai yankan mawalli ma da zai yanka bismillah yace yace to idan da har za a ci yanka saboda naira sun ci ba ya yi yanka saboda naira amma ya ce bismillah ya ci wannan kuma ya yi yanka saboda murnar haihuwar manzon Allah ya ce bismillah bi jara a shi kuma kaga ibarawa da Allah saka masa dukkan alheri ya kara masa lafiya da tsawon kwana wa aqahu naf'an lil ibadi wal bilad da wa ba'd bi ala al-musbi wa tattaqasu bil azlami sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma haramta muku wato ku yi rabo ko hukunci ko ku raba gandama bil azlami da kyamare na ƙuri'a wanda kafirai suke aiki da ita wato wanda suke kan ilimin gaibu a cikinta wato kyaurai ɗin guda bakwai ne ɗaya an rubuta a jikinsa in na ce kyaurai itacen tsaure ne aka samu mai kyau mai ƙarfi aka gyara shi aka rubuta ɗaya amarani rabbi sai aka rubuta nahani rabbi sai aka rubuta minkum sai aka rubuta mun gairukum sai aka rubuta aqal manadiya sai aka rubuta mumal wayannan guda shida so da haka idan mutum yana so ya aikata wani aiki sai ya zo wajen sadirin ka'aba wanda ke lura da ka'aba da wani abu na ruwa ya zo da ruwa sai a ɗauko wannan kyamare sai a zuba a ciki idan tafiya zai yi ko aure ko wani abu sai a ɗauko a mara zira biyu da haniran ne ko shi idan an saka su a ruwa ka kada to wanda ya ɗauko sama idan a mara zira biyu ya fito shi ke da sai zai aikata idan da haniran rabbi ya yi sama to ba zai aikata ba haka nan ɗaya wanda za a rubuta idan kuma an yi kisan kayi ana jayayya suwaye suka kashe ko suwaye ba su kashe ba a ko kuma minkum wa min gairikum to a zamanin jahiliya aure yana da kashi akwai aure iri iri akwai irin namu na yanzu da musulunci ya tabbatar za a je wajen waliyi wajen iyayen mata a nemi mata a yi aure a zauna akwai wani aure kuma na jahiliya wanda mazaje za su ta neman mata ne mata ɗaya wani ya je waje wata wani ya je wajenta to idan ta samu ciki kowa mijinta ne za ta yi auren mazaje kamar biyar ko abin da ya kowa mijinta ne amma idan ta samu ciki za a bari sai an aihu idan an aihu sai a nemi wani su mutane da ake ce musu kafawa su wai tunani ne wanda Allah ya arzuta musu kaifin gani suna gane lallai wannan jinin wane ne to idan sun zo sun yi hukunci suka ce wannan ‘ya'yan wane ne, ɗan wane ne, to shi ke wannan ɗa da aka haifa, wanda ƙafawa suka ce na wane ne, shi ke nan, nasa ne. To idan har ƙafawa suka kasa ganewa sai a zo wajen shi wannan mai gadin kaba mai hadiman kaba a zo a ɗauko ruwa a kama sai a ɗauko tauran kuɗi a guda biyu minkum wa min gairi sai a danna ruwa a kada idan minku ya fito sai a ce wani yaro ɗan gari dan minku ya fito saboda haka wannan da minku ai min da sabiku idan kuma nan garin ku ya fito to shi kenan ba na ku bane ba za ka ga ba ko kuci ya zauna duk inda za a yi wannan da ba na ba na ku bane shi kenan haka nan idan an yi kisa idan an kawo sai a zo a rubuta ɗaya a rubuta an alko shi ne ko an alko ne duk kalma ɗaya ne idan an zo an rubuta diya ko adamu ɗaya ko sai a rubuta a muhimmal wato banza sai a zo da kyamara da guda biyu sai a sa a ruwa idan an kada an kada idan hadari ya huto to shi ke da fadiya ba ta kama saboda haka mutum da shi da ɗan uwansa wanda kyauran kuma da ya fito a kansa to shi ne za su biya ne in kuma momal ya fito wannan mutumi ba ba san wanda ya kashe ba saboda haka sai dai a ji a yi tafiya a mutanensa to wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya hana an tantar zumu an tantar zumu bil azlami ya ce kuma cikin wannan shehu Allah ƙara wasa ya dace wani kala fili kullu talallu'in lil ghaibi dukkan tsinkaya a gaibu alaƙar an ɗariƙin gairi shafi'i ba hanya na shari'a ba ya shiga cikin wannan hanya da Allah ya haramta haka nan man yakin arwa wanda yake zuwa wajen mai bincike ya sanar da shi ko da ko da ko da tsakuwoyi ko ya zo wajen alkahana ko wajen boka wanda zai gaya masa ko magana da aljani ko istikhara irin ta barci ko kuma a zo a yi jadwali a ce ka dora hannunka akan hatifi ka rufe idanunka ka zaɓi ɗaya duk dai suna nan suna yi ko irin su Qur'ani da Anbiya da duk wannan ya shiga a cikin wannan haramun ne Allah ya hana abinda Allah ya amma istikaratun nabiyawiyyati amma istikara ta wajen da aka ba wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda mutum zai karanta zai sallah raka'a biyu ya karanta fatiha da kuliya ko ko da fatiha da kulwa ko kuma wani kuma ya zuru ma ya sha wa ta ba ka da hukunci rabbi da aya da take ba da wanda ya karanta ya sallah raka'a biyu ya ya karanta addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inni astaghfiruka Allahumma inni astaghfiruka يا جئت وأتممك قدرتك اللهم إن كان إن علمت أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي فقدره لي ثم يسره وأنا أدعى ليس على نفسي وأنا ذاك وأنا صلى حركة كرراتا abinda ka ji ya nutsu a zuciyarka ka je ka aikata shi wannan sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama shi ka shari'a ta yarda da shi to kaga shi a nan ma za mu sake karatu babba cewa duk wani abu wanda ya yi kama da tsubu ko duba ko gudu kasa ko bokanci ko intihara ko duk wani abu wanda shafi magana gaibu gaibu dai to tijjaniya da shehunan tijjaniya kurattu ne gaba da in mun ga mutum yana yi ma wannan dai ba aikin shehune ba ne aiki ne na wannan mutumin ko tun daga shi Ibrahim da gaba ɗaya zo ya haramta wani abubuwa gaba ɗaya dogara da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ata kahidan aw arrafan aw munajjaman faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yazo wajen mai sanarwa ta hanyar aljanu ko ta hanyar wani bincike aw aw ko yazo wajen kahidan ko kan arafa aw munajjaman ko mai aiki da taurari wannan ya kafirce da abin da aka saukar a annabi sallallahu alaihi wasallam nan zalikum fiskum wajanun ku fasikanci ne kada ku aiki da shi nan al yawma yasal ladina kafaru min dinikum wannan aya ta ta sauka gaba da zamu zo da ita al yawma a yau alladina kafaru wa kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala yayi su sun ɗaya kaula min dinikum daga addininku kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina duk kafiran duniya suna ganin dama suna ganin alhar musulmi da musulunci amma yayin da ya hijira daga Madina ya daga Makka zuwa Madina shekara ta tara ta zo ya nada sayyidina Abubakar shine amirul hajji akan alhajai akan alhajai na wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallama wato bai je hajji a wannan shekara ba yayin da sannan abubakar ya fita ya tafi zuwa wajen aikin hajji na ya a matsayin sa na amirul hajji sai Allah a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ya kutunan zan masa da sayyidina Ali annabi ya bada taguwarsa a sayyidina Ali ya hauka wannan taguwa ya je ya karanta wa mutanen taron aikin hajji ayoyin bara'atu ayoyi talatin wanda suke nuna ba mu ba kafirai ba mu ba alƙawari da su ba mu ba alaƙa da su ma'ana ƙarfinmu ya ishe mu babu wani mu haɗu da wata ƙabila mai alƙawari da ita don su taimake mu in wata ƙabila ta faɗa mana ta halifu a wannan shekara da aka tura sai dina aliyu wannan karatu ya karanta wannan ayoyi sai dina abubakar ya tafi sai umar cewa wato shi kam kai kam an an ana maquzun wa anta amirun am la am am la qala la anta amirun wa ana maquz maka yace masa ni kam an ai an aike ni ne laje wato an aika ni ne wajen da aikin hajjin ko kuma ni ne amirul hajji ko akwai kuma kai ne amirul hajji ni an tube ni ne an an tura ni ne kawai da je da aiki ne hajji tare da mutane sannan ali ce masa a'a kai ne amirul hajji amma ni kuma ni aka ni ne ni kuma an aike ni ne na je na karanta waɗannan ayoyi domin sayyidina ali shi ne ya kusa ta cinantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'amari shi ya fi cancanta ya je ya karanta shi a maimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka je aka tafi wannan wannan aikin haƙi aka karanta har ya zuwa bayan shekara ta wato ta tara a wannan shekara ta tara wato a cikin wannan aikin da aka yi wa sayyidina Ali wato alqur'ani ya warware dukkan alƙawarin da ke tsakanin musulmi da kafirai a farkon musulunci sannan kuma a wannan turawa aka tura cewa an haramta wato du daga wannan shekara kada kafiri ya ƙara yin tsawafi da ya ɗakin kaba domin da duk shekara suna yake aiki amma kaba wato idan an zo za a yi masa wato kowa zai tsirara ne kuma tsirara ba za da wata ake da wata kaba saboda saboda wato girmama kaba saboda kaga da musulunci ya zo sai ya gyara sai ya sa wani abin mamaki namiji zai ɗaure yauto ya sa mayafi wace kuma za ta sa wando ta sa riga wato inda tsiraici ya fi tsanani sai aka sa wando da riga inda tsiraici yake da dama dama sai aka sa masa mayafi da zani da mayafi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara aka je shi ke da mushirci kada tsara yin ba zai tsara dawa fi da tsakin ka'aba ba daga bana in mutum yana so ya zo aikin hajji ya musulunta kawai yawwa wato hikima Allah da shi ne wannan shekara ita ce ta ƙarshe manzo Allah bai zo a shekara ta tara ba saboda kar wannan hannun bai zo ba ya zama manzo Allah ya yi tawafi tare da mushrikai kuma tsirara a Ka'aba saboda haka idan zamani ya tsawo wani yana iya kafa hujja a zamanin jayayya wani zai iya zuwa a zamanin da ai sun musulunta amma annabi yana dawafi su ma suna dawafi suna nan tsirara saboda ka za iya kaga yan salaf salaf da za su yi irin wani abubuwa ko wani ya zo tsirara ana cewa daji ka ba shi an yi a zamanin annabi kuma bai hana ba saboda haka sai aka turo za su iya ba su da karfin zuciya ba ba za su yi wani ya danna gemu ya zo ya tushe da daji ka ba tsara ya ce an yi zamanin annabi Allah ya kira sai aka aiko cewa daga bana mushirki wanda yake ka shirka da Allah ba zai ƙara kewaye ɗakin Ka'aba ba to ashe kaga wannan ma dalili ne babba akan cewa mutanen da suke dari su ma dukkan su ba mushrikai bane manna musu ake yi domin hukumar Saudiya duk da jagorancin da suke yi wa wahabiyanci a duniya ita ce tabbatacciyar gwamnatin wahabiyanci bata soke kowace ƙasa akan aikin hajji don ƙasar tana da alaƙa da ɗariƙun sufaye ba magrib ƙasar shehu tijjani tana zuwa iraq ƙasar shehu abdulkadir suna zuwa mutanen pakistan mutanen duk duniya ana zuwa kai musulmin da suke zuwa aikin hajji kashi tamanin daga cikin ɗari dukkan su masu aƙidar ashari da sufaye saboda haka babu wanda ya hana saboda haka kaga babu maganar cewa mutum yana ɗariƙar sufaye mushirki ne wannan yarda ne don babban dalili wannan ayar ta sauka amma duk da ƙarfin hukumar saudiya ba ta tsaya tana ware mu ga carbinka me ya ɗariƙar ka ba so da ka wannan lakabobi ne wanda ake na zamanin idan kai kana son kanka sai kai abin da Allah ya hana Allah ya ce wala tuzakku anfusakum anfusakum wani la yuzakki ma yasha mutum ya tantaka kansa ya ce shine ahlus sunnati wal jama'a shine yake kan hanyar salafus salih ya dauki wannan riga ya sa wa kansa ba zai dauki riga ta shirka da bid'a ya saka maka kai baya yinka to tunda wannan lakamomin mutane da suke sakawa ai shi kenan wannan suna ba da wani abu mutum zai iya yin kamfani ma suna masa alkur'anin ya gana ma ko ya sa masa hadisi ko kamfanin da yawa suna nan da sunaye irin wannan mutum ya sa masa littafin Allah da sunan manzo Allah sunan kamfaninsa ko ba haka ba to saboda haka in dai har kuma dan kace fa mutum da shirka ko kafirci ai Allah ya saka shi Ibrahim Allah ya kara masa da yake cewa awa hukumin billahi an qala abdun mukhlisun لا إله إلا الله أو أن يستكبر الإله يرجيه منه تكبير ما جلته يداه إن يكن لا يا أيها الناس كفر فلزم الكفر تاوله قباه أو كفر بالله شيء إذا ما كان يجد الله أن قال عبد مخلص دم باوى من إخلاص لا إله إلا الله ya kalma ɗaya mutum ya faɗa ya shekara dubu a kafirci ya musulunta ga wani kullum dolensa ya wajabta wa kansa kamar yadda ake cewa lazina amunu auku bil uquli wal yuhu nuzurahum ya lizumta wa kansa kullum zai la ilaha illallah sau 330 astaghfir la ilaha illallah dari da safi na lazimi la ilaha illallah dari da yamma na lazimi la ilaha illallah dari a take na wazifa astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 30 amma duk da wannan la ilaha illallah 330 da yake yi amma ba a man ba a kasa dauka liga masa namban shirka da kafirci ba amma fa dan adam da ya manna wasu shi da shawar cewa kun bila a kala asu mukhlisu la ilaha illallah zai zama kafirci da Allah dan bawa mai ikhlasi ya ce la ilaha illallah aw an yantakuru ilaha ko kuma dan ya zauna yana astaghfirullah astaghfirullah yurajji yana kaunar takfira kankare ma janatu ya dawo abinda hannunsa ya tsinkaya shi mai istighfarin lazimin nan ba da kai yake ba zunubin sa yake nema Allah ya gafarta masa yana lazimin nan ba da kai yake ba kokari yake da salatin annabi ya kusanci da manzon Allah nake to a karɓar mini majalisar majalisar yawan kiyamati aksaru alayhi salatan aw ala awla nas bi yawan kiyamati aw aksaru alayhi salatan haka nan yana la ilaha illallah kokarin da tabbatar da tauhidi Allah ya shaida ba kai ka shaida ba in duniya ta yarda cewa kai mushriki ne amma Allah ne shaidanka cewa kai saboda la ilaha illallah har ba ka ganin kanka ma ba komi ba kowa sai Allah sai me ka isa matsayin wa qul huwallahu ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ko wa huwa baqu aina ma kuntum ko ka tsaya tare da Allah ka tabbata Allah dan tsabar tauhidi ka kai matsayin kuwa sarar da ka min min habal wali wani yana cewa kai mushriki ta an saba an saba da wannan tunda wani kasurgumin kafiri ya duba wani kasurgumin annabi ya kafir da shi fir'aun da ya kare kallon sa abu sai ce alamun rabbika fina walidan wa labista fina min ummuka sinina wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin yanzu da fir'auna ya ce wa annabi Musa kafiri in an tambayi kalmar me za ta ba da amsa na saboda haka awa kuma billah aw ma an qala abdu mukhlis la ilaha illa allah aw yastakbiru ilahi yurji min takbira ma janatu yadahu shi wace in ya kunza in wannan ya kasance kufur in dai istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah shine kafirci to falzamul kufur kullum ci wannan kafirci ba Allah kuka kafirce ba a waɗannan mutane kuka kafirce samun ku ba za ku gode wa ƙarshen wannan kafirci wani majalisi da shehu ita fa man badda ku aw kaffara ku wanda ya bid'antar da ku yace ku ɗan bid'a ne ko ya kafirta ku to ku shiru fa'indal mamati yi ƙurafin tarikatu lokacin da ake mutuwa ake ganin mai mutum ya buri ya bari a gada ba sai mutum ya mutu ake ganin ake barin nawa ya mutu ya bari ba to saboda haka lokacin da mai cewa la istighfari dari safe da yamma la ilaha illallah dari safe da yamma la ilaha illallah daya kullu la ilaha illallah dari lokacin mutuwa idan ta zo to a lokacin ne mai kafirta mai la ilaha illallah da mai faɗa la ilaha illallah za su gane ƙarshen abubuwa ko ana ganewa da yawa saboda haka mulzumci la ilaha illallah ko mai iya kokarin mu mu training din kanmu kada mu kafirta mai kafirta mu kada mu bid'antar da mai bid'antar da mu ba ruwan mu wanda duk ya ce man kafiri yi shiru a je lahira in an je lahira ya yi sa'a kai kafirin ne ka fita ya fita in aka yi sa'a ko za a yi sa'a ba aka yi sa'a kai kafirin musulminka ba kafiri ba ne kai ka fita ya shiga alal akalli dai ko da ba a yi komai ba yan zunubanmu da muka tattara na haƙoƙinmu da na mutane in aka jibta wa mutumin da ya kafirta ba shi ishe shi ko ba haka ba to mu iya mu bai kafirta ba bai kafirta ba ku wanda yake tsammanin lahira wasa ne ko ba wasa ba ne kuma addini ba siyasa ba ne duk inda ka je ka dawo addini ya fi ƙarfin siyasa makomanta lahira saboda kowa ya hankali da matsalar addininsa akan maganar lahira kafinta mai la ilaha illallah hatsari saboda ka kada mu kafinta masu kafinta mu har sallan nan duk wanda kaga ya bi ka sallah za ka bi sallah amma wanda bai fita sallah ba ka san ana yi wata dabara idan an zo ko dai wanda baya so ya bi ku sallah sai ya maza ya riga ku alwala kafin ku ce kwakwa sai ya wuce gaba shi ne liman ko kuma ya yi ta alwala ya yi ta alwala ya yi ta alwala har sai kun gama sallah ya zo ya taka kada ya bi to duk wani ku ta bisa da in ya wuce da sauri a bi shi sallah gobe in ya wuce gaba sai ta a jiya ka yi mana limanci yau kuma wani ne zai yi idan ya ƙi bi sai mu gane shi ba za mu sake bin sallah ba eh yau ta farko za mu bi shi ya yi maza ya yi alwala ya wuce bismillah istau to sai a daina ci ai sallah a bi shi hankali a kwanci to gobe in ya riga mu alwala ya wuce sai ta ai kuma ba kai da za ka yi wani ne zai yi saboda haka je kai kuma limanci yau kuma limanci na mai zama hannu hannu tunda ba da masallacin sarki bane balle a ce liman na sarki ne saboda haka ai wani ne zai wani ko tunda da ma ai sun samu canji ko saboda haka yau wani ne zai mana kuna majalisi ne na samari jiya wani ya wani mace to yau wani kai kuma kai mana in ya tsaya ya bi to in kuma yana ta alwala har kuka gama to ba za ku sake bisa sallah ba wannan shine ma'auni mai kyau ba mutum ya kulle wa kansa cewa shi kadai ne musulmi a cikinmu saboda haka zai wuce ya mana limanci saboda shi kadai ne mai sallah ku ta ku ba sallah bane sallar yan bid'a ne ba sallah bane amma da zai yi amfani da ku ya sallah saboda siyasar zama yi mana limanci yau gobe kuma mala abdullahi ya mana a wannan gudan zaman ko wajen shayi ko wajen majalisa ko wajen shago ne daga dai mu samu mu dinga yin haka in akwai in haka yarda da musulunci juna to al'umma ta haɗu muke nema yawwa amma zai ta alwala ya ta alwala sai mun gama zai mutum shi kenan ya hakuri na'am Allah ya aika sai da cewa Allah ya duba bil baiti mushrikun kafiri ba zai yi ba aikin hajji ba zai yi dawa fi da ba kaba aikin kaba zaki kaba ba al'am wa fil amil akhir a shekara ta goma kuma bayan wannan aya ta zo ka aliyo mai isa lalle ka min diniku bayan wannan aya ta zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an tura sai na Allah ayoyi 30 a shekara ta goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita aikin hajji da kansa wanda ake kiranta hajjatul wada amma dai hajjin wada ne amma hajji hajjin farilla ne domin kafin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai aikin hajji ba ko bayan ta bai aikin hajji ba hajjatul wada'i yayin da manzo Allah ya zo sai yayi harama da daga zulhulaifa ba ta bai harama da aikin hajji irin wannan ba annabi da ya harama ya yi harama mutum dubu saba'in ne na sahabbai suka yi harama da aikin hajji tare da shi a lokaci ɗaya a guri ɗaya a kalma ɗaya kuma gaba ɗaya in ya ce labbaika Allahumma labbaika da shi da mutum dubu saba'in ɗin nan in sun ce ce labbaika Allahumma labbaika sai wannan labbaikan nan ta yi sama ta keta samman bakwai ta tankalo a tarci ya girgiza labbaikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قد اشتد بيت الله جشو ابراهيم طاف حوله لكن الله يا girgiza yayin da manzon Allah da kansa yazo yana yin dawafi daura da shi babba ya zo ya zo dawafi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi dawafi yayi labbaika ya amsa talbiya hajjatul wada da mutum dubu 70 yayi harama labbaika allahumma labbaika shine lokacin da yace allahumma labbaika wa qala hu jama'atun gishe wace jama'a suka faɗa to wasalatin aswat wasalat aswatul hajiji ila sama muryoyin alhazai idan dan sai da ta kai sama walamma dakaru makkata yayin da musulmai suka shiga makka musulmi suka ga taron alhazai an ce a wannan shekara kusa annabi ya yi hajji da mutum dubu ɗari da dubu ashirin da hudu sai aya ta sauka alyau mai isan lazina ka faru min diniku to yau fa ƙarfi ya yi ƙarfi yau kan wayanda suka kafin cewa allah sun ɗaya ƙauna daga addinin cewa wai za a binne musulunci da musulmi gaba ɗaya zama babu su to babu saboda haka duk da makircin da ake ta yanzu a musulunci a duniya kafiran duniya suna da yaƙini su ba za su bari ba amma kuma sun tabbatar da addini ba zai kare ba babu yadda za su za su yi su gaji kuma har sai musulunci ya mamaye kasashen su gaba ɗaya annabi isa da mali ba za su bayyana ba sai duniya duk ta musulunci gaba ɗaya al-yawma isa alladhina kafaru min dinikum fala takshawhum kada ku ji tsoron su wakshawni ku ji tsoro na al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma yau akmaltu lakum dinakum na cika addinin ku a gare ku wato yau addini ya cika wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na kuma yadda muku da addinin musulunci ya zama addini saboda haka wayannan ayoyi su ma daga cikin daga shi ayoyin da masu so su yi fada ko inkari a su ma suke ta amfani da cewa ɗariƙu bidoyi ne domin Allah ya riga ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to ai sai a dawo a bincika da wannan hadisi da ke cewa al-yawma a take cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum da da kuma hadisin da yake cewa aha من من حدث فينا من امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل بدعة ضلالة في أداوة تنبيا sai a duba a bude a yi karatu mu gane me ma'anan man a hadasa wanda ya kaga fina a cikinmu a addini ya kagi malai minhu abinda baya daga cikin addinin to kuma huwa rabbul amir masa to sai a zuwa tambaya ashe dole wanda akwai ma laysa minhu akwai ma huwa minhu akwai abin da ba daga cikin addini akwai abin da ke daga cikin addini misali mu zo mu tambaya shi yanzu in ni ba tijare ne zan tambaye wani shi yanzu attaqullaha ma huwa minhu ne ko ma laysa minhu ma huwa minhu ne ko mu dauka da a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma laysa minhu ne kuma huwa minhu bismillahir rahmanir rahim ma laysa minhu ne kuma huwa minhu alhamdulillahi rabbil alamin fatiha ma laysa minhu ne kuma huwa minhu astaghfirullah ma laysa minhu ne kuma huwa minhu لا صلاة النبي إن الله وملائكته ما هو منه وما ليس منه لا إله إلا الله ما هو منه وما ليس منه أي واستغفره واستغفر الله فقلت استغفروا ربكم duk wannan sun sauka kafin al-yawm aka barta lakum dinakum umarni da yake gifari haka nan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi shi ma ya sauka kafin al-yawm aka barta lakum dinakum haka nan ya alamina abun ku za su kiran kasira wa sabbihu bukratan wa asira ya sauka kamin al-yawm aka barta lakum dinakum ko di ya sauka a to naji a kewaya a yi fa'e shi ma ma huwa min hukumai ba laisa ba ma laisa min hukumai domin yana daga cikin abubuwan da annabi ya faɗe su wanda yake cikin addini ba su zo ba a zamanin suka zo ce iza marantum bi riyali jannati fattaku idan kun shuɗe da fadama ta aljanna fattaku ku yi kiyo suka ce ya rasu da wa maryamu jannatu menene fadawar aljanna ya ce hina uzzikri inda aka kewaya ana ambatan Allah duk wani dabarar da za ka yi ka faɗa wa zikiri komai za kawo majalisin ilimi zikiri ne amma dai zikiri ne la ilaha illallah ita ce zikiri idan man tubbi riyal jannatu fadu la haka idan to ai dan menene za a zo a kira kewaye ke da ya zo to dan mi za a ce sai an yi lazimi safa da yamma a Allah ne ya riga ka ya ce bukuratan wa asila bil gadati wal ashi bil ashi wal bikari sannan kuma annabi ya faɗa hadisi wasilu bil qudwati war rawfati da ku taimake muku akan abin da jijjibi da yammaci saboda haka shi tijariya da safa da yamma a cikin ɗarikarsa da wannan ka'ida ita ma ba kuwa mulku ne ba ma laifin mulku ba ne to a zo a tare a ta wajifa daga masallaci a al'ada ta daga tsaye a yi ba shi ma ma huwa mulku ne tu biyutin azin Allah a an yurfa a daga murya wa yuzkara fi hasmu a ambaci suna Allah su suwa yake yi yace rijalun wa'in su mazaje ne gwaraje la tunihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wanda kasuwanci ko wani a baya shagaltar da su game da ambatan Allah duk da ina maimaita wannan abu ma yanzu ya zama tsohon yayi domin yanzu mun gode wa Allah dukkan malaman da suka yi fada da ɗan ɗarika da ɗan zikiri in na ce dukka yanzu kowa in ka duba za ka an wani yanki wani yanki an tura a wasan ɗinka ko a social media yana magana istighfari da yawan zikiri falalan la ilaha illallah wallan subhanallah ana dawowa dai a hankali a hankali dai ana tabbatar da zikiri zikiri dai ko ba haka yanzu abin da muke jira shi ne a zo a inganta mana maulidi a kirkiro maulidin suna ko za a yi saboda haka Allah ta baraka ta ala abin da muke nufi da al'umma ta gane cewa ya kamata a yi wa kyakkyawan fahimta a kowane mai addini a bar shi da fahimtarsa a zauna al'umma ta haɗu dukan da ake mana daga waje ya yi mana yawa to kan bidan bata ciki اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا saboda haka shi yasa shehu suka yi raju ya zo a cikin littafin makarar sabi ne na shekar islam ya ce shehu suka yi raju yana ya yi wasiƙa a wanda ga cikin wanda suke neman hujja a kan ɗariƙa ya ce ai wato ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ɗariƙa ya yi bayani a kan ɗariƙa ya ce shi ne shek ibrahim barayani shek ibrahim sali allah ƙara masa yarda maulana ya zo da wannan takarda ko wannan risala a cikin littafin sa hakikatun ɗariƙatun tijaniya da kuma annabin hamid da almubir da littafin alkafin suka yi rajin ce abin da ka ce ɗariƙar tijaniya abin da aka ce masu tijaniya shine mutum zai ce a uzu bilayi na shari'a da rajim بسم الله الرحمن الرحيم استغفار دري صلاة النبي دري لا إله إلا الله دري صافة يما بالغدو والآثار وظيفة أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله الحي القيوم 30 صلاة الفاتحة 50 لا إله إلا الله دري sai kuma zikirin juma'a ya ce kuma an karfafa an dolanta a kan dukkan tijjaniya ya zama kullum yana da alaƙa da alƙur'ani a dole in yana da dama ya sauke alkur'ani a kwana uku in yana da dama ya haka ce ba zai sauke alkur'ani a sati in ba yi da dama a wata ya ce alal akalli dai ko mun lalacin ɗan tijjaniya kar ya gaza izu biyu kullum kai an karfafa masa ko mun lalaci da lalacewarsa ya zama yana da alaƙa da alkur'ani ko da kullum ya karanta aya hamsin ya ce amma duk abin da ya walaici wannan to a ce aka an aka hana shi da dalila sunansa falala ko bata lokaci famalun au fudulu amma tijjaniya dai kenan lazimi da wazifa da zikirin juma'a da karanta alqur'ani abin da ya sawwaka sharadi kuma shine in an shiga ba fita ba a haɗa ta da wata dalila ba a ziyarar wani waliyi da niyyar miƙa masa jagorancin zuciya ya kai kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa ga Allah domin mota ba ta iya tafiya da direba biyu sannan da kula da sallah akan lokaci har dan tsanantawan shehu tijjani ya ce idan mutum ya yi iya kokarin sa ya nemi jam'i bai samu ba to ya dawo gida ko da iyalinsa su sallah ya samu shi dai kada ya sallah shi kadai saboda tsabar raya sunna ya ce kuma ɗan tijjaniya dole ya iya mulali ko da raka biyu wani daga cikin almajiran shi shehu tijjani na zamaninsa ya ce yana so shehu ya masa abuwa shi jikinsa yana da nauyi ba ya iya ko da raka biyu sai shehu tijjani ce masu a jemin canbila wanda ba zai iya tsayuwa da tsayuwan dare ko da raka a biyu ba bai dace ya zama ɗan tijjaniya saboda haka ɗan tijjaniya wani mutum ne wanda babbar alamarsa shi ne wani mutum ne wanda ya karanta sira ta sahabban annabi ya fahimce ta ya ɓace a cikinsu ba za ka iya gane batun jane da sahabin annabi ba da za ka yi zamani da su saboda lizimtar sunna da ɗabbaka sunna a aikace kyawun aiki اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نا كما يدر مكو دا الدين المسلم شيني الدين وانا آية لوكة دا تسوكا wani mai hude ya ce wa sarina umar wata aya ta saba alƙur'ani ta saba ta goce wala da mu jama'ar yahudawa ta saukar mana da wannan rana da ta zama mana ranar bibi wanda Allah ce ya cika mana addini ya cika mana nima sannan mu yace mana ayya ai mun san ranar kuma dama mu ranar ta same mu ne a ranar idi wannan rana ta sauka ne ranar juma'a dama idi ne ranar arfa ranar idi ne kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikinmu akwai irin da ya fi wannan sau da aka ba za mu manta wannan rana ba sau da aka sannan kuma a tarihi ya nuna ranar da alyawma aka masu na kudi na kudi na ta sauka duk idin duniya sai da ya dace da wannan rana a wannan rana sai da ranakun idi da watannin idi na duniya suka zama rana ɗaya rannan arfaɗin ya zama ranar mai ranar mai ranar juma'a idin musulmi idan nan ne ranar arfa idin musulmi idan wannan nan ne ranar kirsimati idan nan ne ranar idin yahudawa idan nan ne ranar idin majusu dukkan duniya ranar sai da ta zama wannan ranar sai da Allah ya daidaita ta ta zama ta yi daidai da lissafin kowa ita ce ranar idinsa saboda haka ko ba ka idi dai nan ko da ba musulmi ba ne kai to wannan ranar da ranar idi ne ranar da Allah ya cika wa musulmi addini ya cika musu ni'ima to idinmu ne kuma kai ma ya zama maka idin dole rannan dole a yaro kuma daga wannan rana har yanzu a maimaita wannan ranar ba kamar yadda ya haɗu karama da shehu ibrahim a zamaninsa ya haɗu daren goma sha biyu ga watan ramadan ai ga watan maulidi sannan kuma daren ishirin ga watan afrik sannan dare daidai da daren watan da aka haifi wanzan da shahar nisa sai zama a zamanin shehu an samu wato shehu ya hada wato ya riski ranar annabi da aka haifi annabi maulidin annabi sallallahu alaihi aka haifi annabi sallallahu alaihi ta zo daidai a watan musulunci ta zo daidai a watan raneku ya zo daidai a watan nisa dukkan watanni da aka haifi manzon Allah a cikinsu a zamanin shehu sai da wannan rana da wannan watan suka haɗu a shehu aka yi maulidin da ba a taɓa yi ranar maulidin zama in ba wancan ranar maulidin ba Allah ya ba wa shehu wannan karama Allah ya ƙara masa karama Allah ya sa daga cikin karamar shehu Allah ya tabaraka wa ta'ala ya sanya ba sanya mu a cikin masoyansa da almajiransa da mabiyansa duniya da lahira za mu tashi wani zargin kuma islam ne da bamu gama wannan karatu ba اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما بسم الله Thank you. za ku ciyar mana sai ma ga shi waliyin Allah ba da ba da zikirin Allah ko ai Allah da ma fada idan girma ya hada wa Allah sai ku kula ku da jama'ar masakin ko ko ku da ta ga masakin a ce da miskin yayi za a ciyar masa sannan kuma Allah ko koya da ne kuma ma da subhana a roƙa mana wannan dattijan da ba da ruwa da zikiri ya mana addu'a mu ma Allah ya arzuta an bar hancin da zama rakaban mu zikiri da baya gane ya ai jama'a amma ya gane Allah ai ya dai man da komai ya tuna Allah na Allah ya yarda da shi kuma wannan zai iya ba shi wanda ka faɗa masa abinci kwana talatin ka bashi kam ai shi ka hukumar da shi ko zai iya yi ma ka haɗa abinci kwana kullum za ka bara kila kakar wani ba ka yanke saka amma ka tara abinci kwana talatin ka ba mutum ɗaya ya kwana talatin yana hutawa ai kai ma ka zai zai ya yi za a kuma iya kullum a saka abinci kamar yadda za a yi wa baba abinci a yi abincinsa a cika langa da abinci da mai kyau da nama da abin sha a baya na wai mutum da ya aure kafin azumi da sati daya wai ya zai iya ya zai iya ci gaba da zama a cikin gidansa da iyalinsa da wala kai ne alƙalin kanka in ka san in ka zauna tsakaninka da matar da za ku zauna lafiya ba shi kenan sai ka zauna ku kira ta alƙur'ani ba in ka san da danja da ka tashi kayan shi da safe sai ka ce to ni ba gaskiya na shiga yi jigari sai ka tafi masallaci ka yi da kana sallah ko san wajen magariba ta yi tilis kai ma ta yi tilis kai ma ta yi tilis ka je da kai a kaji da yamma a yayi yana da gaskiya azumin angwaye da yawa musamman jahilai yana karyewa eh lallai haka dai ku tambayi kanku in za ku iya daurewa ku ta karatu za ku yi amma dai tun da kai wannan tambaya na fi baka shawarar idan gari ya waye in ka tashi kai sallar walha sai ka ce mata to ka tafi masallaci ina za ka je wajen tafsiri in ta biyo ka da kudu ka duba da kudu rubuta masa haka don Allah ya ce wanda bashi da lafiya a ciyar masa ko ya ciyar inna dina yusuf na
خلق الجبات الجواب وكان الجبال الخلاق وهذه أسباب تسلم على آله وصحبه ومن آله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين رب أجعلني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى أعمال صالحة ترضى وأصلح لي في ذريتي إني كنت من المؤمنين والمسلمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح